أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين uwa barkanmu da saduwa da ku ko haduwa da ku a wannan darasin namu wato na mai taken yadda ake haɗa nasoshi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara jinjinawa a gare shi da salati ga manzonsa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma gaisuwa da muka muku ta addinin musulunci wannan shine darasinmu na goma sha shida muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka faɗa littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh al-allama Muhammad al-Amin ash-Shanqiti da kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na ash-shaykh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi kuma muna karawa da abin da su kawo ba idan bukata ta kawo haka Allah ya sa an tuna wannan shine wato abin nan dan saboda fa'ida ta game gaba daya muna cikin suratul baqara an gane ko za mu tashi a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin aisha ita ce take daidai da wato jeri domin zaka iske wani ya kawo wata aya wani bai kawo ba to shi yasa muka dauki jerin yadda suka zo kenan yadda ayoyin suke jere a cikin alkur'ani muke aiki da shi sai mu cimma mas'ala malam yace a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab a karkashin mas'ala ta 30 a shafi na 79 a aya ta 190 a cikin suratul baqara wa qatilu fi sabilillahi Allah ce ku yaƙa akwai bambanci tsakanin qatala ya kashe da qatilu a yaƙa domin ana iya a yaƙi mutum ba a kashe shi ba da wannan ne kamata mu fahimci cewa umirtu an uqatila nasu da zo cikin hadisi an umurce ni in yaƙi mutane ba an ce an umurce ni in kashe mutane ba wa qatilu fi sabilillahi ku yaƙa a cikin hanyar Allah dan ɗaukakar da kalimar Allah allazina yuqatilunakum inda suke yaƙar ku wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka هذه الآية ملن يتشي ونا آية تدل تنانونا وبظاهرها أظاهرنتا على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار ba umarci musulmi da yakar kafirai ba illa idza qataluhum sai in sun yake su wa qad ja'at ayatun ukhar akwai ayoyi da suka zo daban-daban tadullu ala wujubi qitalil kuffari mutlaqan wanda suke nuna wajibi ne a yaki kafirai gaba daya dukkan su mutlaqan sakewa wai an gane ko qatalu amla shin sun yaƙe mu ko ba su yaƙe mu ba misali Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai babu fitina ma'ana waɗansu malamai suka ce nan shirka ake nufi shine zance dai mafi shahara waɗansu suka fassara fitina da cewa har su kafirai fitina su wato karfin su ya ragu da zai sauran su wa qawlihi da fadar Allah fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka wuce an gane ko faqtul mushrikina ku yaƙi mushrikai haisu wajadtumuhum don inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su wahsuruhum ku wato shamakance su ku sa musu takunkumi wa qu'udu lahum kull marsad ku zaune musu dukkan wata mabaga wurin da wato ake tunanin za su iya bulluwa kinan ku hana su shakat ko ku hana su sakat wa ka qaulihi ta'ala kuma kamar fadar Allah tuqatilunahum ku yake su aw yuslimun ko su bada kai kinan kaga waɗannan ayoyin sun nuna cewa a yake su gaba ɗaya waccan kuma ta ce allazina yuqatilunakum to sai malaman ya ce malam ya ce wal jawabu an hadha bi umurin malamai sun bada amsa kenan da waɗansu al'amurra ga su al-awwalu waɗansu sun bada amsa na farko cewa wa huwa ahsanuha wa aqrabuha shine amsa wadda an mafi kusa kuma ita an mafi kyau kuma ita an mafi kusa anna al-murad bi qawlihi abinda ake nufi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yakarku tahyijul muslimina ana motsar da musulmai ne wa tahriduhum ana kwadaitar da su ala qitalil kuffari su yaƙi kafirai faka annahu ya ƙulu kamar dai Allah yana cewa lahum gare su ha'ula illazina amartukum bi qitalihim waɗanda na umurce ku waɗancan da na umurce ku da yaƙasu hum khusumukum wato aboki abokanan jayekku ne wa ada'ukum maƙiyanku ne allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙakku wa yadullu li hadha al ma'na abin da yake nuna wannan qauluhu ta'ala wa qatilul mushrikina ku yaƙi mushrikai kafatan gaba ɗaya kama yuqatilunakum kaffa kamar da suke yaƙa ku gaba ɗai wa khairu ma yufassaru bihi alquran alquran abinda an mafi alkhairin a fassara qur'ani da shi shine alqur'ani dan babu wanda ya Allah sanin alqur'ani ko dan adam sai ya ce babu wanda zai fassara masa magana sai ni da ka fassara ma magana ta ni ya kamata in yi bayanin ta to ina ga Allah da ya sabkar da alkur'ani wani ya ce har ya kai ga Allah wato tafsirin sa yafi tafsirin da ya zo cikin alkur'ani idan dai kuma tafsirin da aka yi Allah ne ya faɗa ko ko ne malami ne ya fassara aya da aya kuma babu wata matsala ba a samu kuskure ba wajen hada ayoyin alwajhu thani mallan yace amsa ta biyu annaha mansukhatun bi qawlihi an shafe wannan aya bi qawlihi faqtulul mushrikina ku yaqi mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su an gane ko wa hadha min jihati nazari zahirun hasanun jiddan malai yace in an kalli an-nazar wato ta fuskar bada dalilai zahirun ai bayyane ki babu matsala hasanun jiddan kina sai ce canda an umurce ku yaqi ku yaqi wadanda kawai suke yakar ku daga baya aka ce a duka gaba ɗaya a yake su kinan babu matsala wa idahu zalika malam yace abinda zai nuna maka kuma wannan dan ka gane misalin da kyau anna min hikmatillahi ta'ala shina daga cikin hikimar Allah albalighati fit tashri' wadda ta kai matuka wajen wato tsara dokoki annahu idza arada tashri'a amrin azim idan Allah yana son ya shar'anta wani abu mai girma alal nufusi ga rayuka rubbama yashra'uhu tadrijiyan Allah yana wato shar'anta shi tadrijiyan ma'ana mataki mataki litakhiffa su'ubatuhu bitadrij don saboda tsananin abin ya yi sauƙi ga mutane ta fuskar an yi shi kaɗan kaɗan duk aiki da aka ce za a yi gaugawa a yi shi lokaci guda to akwai matsala Allah shi ke da ikon ya halicci komai da kumfa ya kunu amma sammai da ƙasai sai da ya kwanaki guda shidda dan adam sai da an ka ɗauki wata tara alhali ko ana iya halitta shi da kumfa ya kun dan a nuna maka tsari da kuma tafiya sannu sannu falhamru masalan malam yace ita giya misali lamma kana tarku tarkuha shaqqan ala nufusi barinta abu ne mai wahala ga rayuka allati tadataha waɗanda suka saba da shan giyar zakar awwalan ba'd ma'aibiha sai Allah ya faɗi aibinta bi qawlihi qul kace fihi ma ismun kabir tunda an yi tambaya ne kan giya da caca kace a cikin su akwai ismun kabir ko kasirun a wata qira'a an gane ko akwai zunubi mai girma in an ce kabirun mai girma domin tana daga cikin kaba'ira an ce kasirun akwai mai yawa domin wanda ya sha giya zai iya aikata sabon Allah mai yawa wanda ya kuma yi caca zai aikata sabon Allah mai yawa akwai kashe-kashe wajen caca akwai bazagin juna akwai kuma tozartar da iyali da ƙasa gaba ɗaya sun ba da zalika sannan bayan haka harrama hafi waktin duna waktin sannan sai Allah haramta giya daga cikin wani lokaci zuwa ga wani lokaci kama dalla alaihi qauluhu kama yadda fatar Allah ta nuna ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka yi imani da taqrabu salata ku kusanci sallah wa antum sukara kuna masu waye an gane ko kinan ka gana an daga farko an nuna aibinta dan masu hankali su fara ja da baya an ce ismun kabirun akwai zunubi mai yawa wa nafi'u lin nas amma akwai amfani to kaka duk inda akwai zunubi duk amfanin shi ga mai hankali amfanin banza ne sannan aka zo aka ce to lokacin sallah kada a sha kenan da ranar ba za su sha ba sannan kuma da daddare sai su sha bayan sallar isha'i ko da safiya gayi ta sake su thumma lamma sta'anasat an-nufusu bi tahrimiha lokacin da rayuka sun ka natsu da haramcinta fil jumlati a cikin jumla harramaha tahriman batan sai Allah haramta ta gaba ɗaya bi qaulihi رجس من عمل الشيطان واتو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان آية تشكين سورة المائدة آية تسئن واتو دقيا دا ونوتن دا أبوبوا الخمر والميسر دقيا دا تاتا والأنصاب دا قمكا والأزلام دا كباو نتاتا رجس من عمل الشيطان كونس آفي سو كباو إن رجس كزمتاني كزمتا معنوية من عمل الشيطان سنة دا تكين أيكين شيطان فاشتنبوه كوني سنتيسو لعلكم تفلحون دا سبو دا كوتي نصرا an gane ko to da an ka ce a nisance su ba ana nufin waɗansu sun ce a to ai wannan shi kin cewa giya da an ka ce nisanta ta Allah ce ai Allah bai ce haramta ba akwai masu irin wannan tunani to anan na farko sai mun fahimci cewa da an ka ce alhamru giya shine duk abin da ke sawa maye shi giya ne dan kawai ne ce a shi bai ga ayat da ta ce ka a sha burkutu ba bai ga hadisin da ce ka a sha burkutu ba bai ga ayat da ta ce ka a sha mai kwazaniya ba bai ga ayat da ta ce ka a sha wuski ba a'a duk abin da ke sawa maye ko hura ta ce mata zama to an sha ta za a yi maye sunanta khamru ma khamar al-aql abin da cudan yadda hankali ya rufe shi shine abin da ake rufi na biyu da anka ce fashtani buhu a nisance shi qur'ani yana da uslubi na haramtar da abubuwa ba uslubi guda bane nisanta wani lokaci tana rufin abin da yake haram guma ka Allah ce fashtani rijisa ku nisanci ar-rijisa kazamta min al-awthani gumaka dan ba ana nufin sashen gumaka ba halat ne sashen gumaka ba halat bane a'a min al awsani nan bayaniya ce gumaka ake nufi hiya al awsan sannan kuma da an ce a nisanci gumaka shirka duk malaman duniya sun ittifaki haramun ci to amma nan ba a ce an ce fashtani buhu ku nisanci su to yan nisanta ne kawai ake nufi kenan shikenan ma ai gumaka kenan ba haramun bane to akwai masu irin wannan akida Allah ya muna tsari to malam ya kawo dai matakai da aka bi na wajen haramtar da wato giya waɗansu malamai sun ɗauke shi uku ne waɗansu malamai sun ɗauke shi hudu domin a cikin suratul abin nan suratul nahli Allah subhanahu ta'ala ya bayanin giya yace wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wa min samaratin nakhili kinan daga cikin samaratin nakhil ƴaƴan itace na dabino wal a'nabi da inabi tattakhiduna minhu sakaran kuna riƙon sakaran abin da ke sawa maye wa rizqan hasana da arziki kyakkyawa kaga can wajen maye bai ce sakaran hasanan ba waɗansu malamai suka ce tun daga makka Allah ya fara nuna wato bayanin ta waɗansu suka ce kuma a'a wadai mataki guda uku ne kenan shi yasa in ka ji wani malami ya ce mataki uku aka bi waɗansu suka ce mataki hudu babu matsala kowa akwai abin da ya hanga wani yana ƙara da aya ta cikin suratul nahli wani ya ce a'a aya cikin suratul nahli babu ta tunda a wannan lokaci babu wato shari'a a makka a madina ne aka fara wato shari'a bayanai dai ne wato abin nan kuma ba a cewa an shafe tunda sun ce wannan hukunci ne na hankali can a wajensu nan kuma daga baya ne aka yi zancen shari'a kenan sai suka fidda aya ta cikin suratul nahli waɗansu malamai suka ce a'a an yi ishara ita ko ishara ga mai hankali a wannan lokaci akwai masu imani to kada ka je wajen kuskurantar da malamai dan kaji wani ya ce uku ka ce yayi kuskure wani ka ya ce hudu ka ce yayi kuskure a'a kowane akwai mahangar da ya dosa ɗaliban ilimi mu rinka tsayawa muna ma mas'ala wuri kallon ilimi wanda yake mai faɗi ba wai kawai abin da ka sani ba ka nuna cewa shi kaɗai ne ilimi Allah ya shirya da mu gaba ɗaya malam yace wa kadhalika sawmu haka azumi lamma kana shaqqan ala nufusi lokacin da zamanto yana da tsanani akan rayuka shara'ahu awwalan ala sabili takhyiri sai Allah ya shar'antar da shi akan zabi bainahu wa bainal it'am tsakanin azumi da ciyarwa thumma raghaba fi sawmi sannan Allah ya kwadaita a cikin azumi ma at-takhyiri tare da kwaɗaitawa cewa an ta sumu khairul lakum an gane ko sun malamasta anatin nufusu lokacin da rayuka sun ka natsu da shi a wajabahu ijaban hatman faman shahida min kuma shahara fal ya sumhu an gane ko kenan wanda ya ya zama to yana halarce shahida min kuma shahara ana nufin wanda yake yana halarce ba wanda ya ga wata ba domin an ce wanda ya ga wata tana yiwa wani bai ga wata ba labari za ba shi bai a ce duk musulmin duniya sai sun ga wata sannan shi makaho wanda bai gani ya zai masu rigima waɗanda daga cewa ana nufin dole sai mutum ya ga wata da idon shi wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 185 kenan wannan ya nuna mun cewa bit tadarrush shi yasa malamai suka kawo matakai matakai da aka bi na farlanta sallah ita kanta da an farlanta kaza daga baya aka ɗauki mataki na kaza koko daga da an farlanta wato azumin ashura ne sannan aka zo zuwa ga azumi na ramadan aka bada zabi sannan kaza sannan kaza duk dai malamai suna bayanin waɗannan dan mu gane hikima wadda a ciki me yasa Allah ya shafe hukunci kaza saboda a'a ba dan Allah bai da ilimi ba can ya san rayuka ba za su iya ba to sai ya kalli halin mu sai ya bamu daidai kaza daga baya kuma sai ya ƙara shi yadda zamu iya aiki da shi ba don Allah ya yi mantuwa ba malam yace wa kadhalikal qitalu to haka ayar da muke bayani akan ta ta yaki ala hadhal qawl shaqun ala nufusi farko yana da tsanani akan rayuwa azina fihi awwalan Allah ya bada izini min ghairi ijabin ba tare da ya wajabta ba bi qawlihi udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu don an zalunce su thumma awjaba alaihim qitala man qatalahum sai Allah wajabta musu yakin wanda ya yake su duna man lam yuqatilhum ba wanda bai yake su bi qawlihi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki wadanda suke yakar ku don wannan lokaci ba za ku iya yakar kowa ba tunda adawa ta yawa kuma ba ku da karfi thumma lamma sta'anasat nufusuhum lokacin da rayu kansu sun kasaba suka natsu bil qitali da yaki awjabahu alaihim sai wajabta musu ijaban amman wato wajabtarwa ta gaba ɗaya bi qaulihi faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum ku yaki mushrikai duk inda kuka same su wa khudhuhum ka kama su wahsuruhum kuma ku taskance su to anan sai mun fahimci wani abu ya kamata mu fahimci cewa da an ka ce al mushrikina nan sai mun fitar da wato ahlul kitabi mushrikai ne su ma da su da ahlul kitabi da wato abin nan nasaru da kuma kristoci da kuma majusawa an gane ko su malamai sun fitar da su ana amsa jizya gare su ba sai yaki ba idan suka yadda za su bada jizya za a kyale su duk da yake mushrikai ne don Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna kaga Allah ya nuna cewa waɗanda suka ce Uzairu dan Allah ne da kuma Yesu almasihu dan Allah ne mushrikai ne amma kuma da Allah ya zo kan sai ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba da ranar ƙarshe wato qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta abinda Allah da manzon shi suka haramta ba wala yadinu dinal haqq ba su yin addini na gaskiya min alladhina utul kitab waɗanda suke an ba su littattafai sai Allah ce hatta yu'tul jizyata an yadin sai in sun bada diya wato jizya an yadin wato a hannu da hannu ko an yadin a'a da ƙarfi wa hum saghirun suna kaskantattu to kaga wannan sai kai takhsisun su daga cikin waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wannan nan ɗaya daga ciki abu na gaba wanda ya kamata mu fahimta a cikin suratul tauba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar ku yaki waɗanda suke kusa gare ku to wannan kuma tana daga cikin abin da ya zo a'a su waɗanda aka ce suna kusa domin kada ka je yakar na nesa sai makiya su saka tsakiya shi yasa Allah ya faɗi a yaki waɗanda suke kusa kenan sai zaman to yakin yana da tsari kuma in kai yaki na kusa da kai ka fi karfin sa sai zaman to waɗanda ke nesa za su ji tsoron ka su samu wani labari ina fata an fahimce ni to wannan shine ta'alikin da zamu yi akan ayoyi kafin mu je gaba mallan yace alwajhu thalith wata amsa ta uku da malamai suka bayar bayan waɗanda suka ce abinda ake nufi motsar da musulmai waɗanda suka ce a an shafe hukuncin to ga wata ta uku shine wa huwa ikhtiyar ibn jarir wannan zabi ne na ibn jarir tabari shaykhul mufassirin wa yadhharu li annahu huwa sawab mallan yace to ni dai abin da ke bayyana gare ni cewa wannan shine ma daidai kaga adalci na malami ya faɗi ga inda ya cira to wannan ra'ayi kuma ya ce shi abin da ya bayyana gare shi an gane ko kaga nan ya nuna cewa ba ra'ayi ba cewa yayi shine daidai ba yace ma'ana bai nuna cewa zai zabi ra'ayin Ibn Jarir at-Tabari bai shafi sunan Ibn Jarir at-Tabari dan saboda shine ra'ayi mai kyau ya danganta shi zuwa kanshi sai ya aiki da amana ta ilimi tare da cewa babban malami ne duniya ta san da ilimin sa yace ra'ayin Ibn Jarir at-Tabari na zabin sani amma yazharu li yana bayyana gare ni adalci na malami yace li gare ni kenan ma'ana zaɓi na ban ce duk duniya kowa sai da ra'ayi na ba annahu huwa sawab shine daidai kenan yana yiwa kai ya bayyana gare ka ba haka ba ladabi na ilimi ladabi na malamai annal aya muhkama aya tana nan ba a shafe ta ba kenan ya saba wancan ra'ayi na cewa an shafe ta wa anna ma'anaha ma'anarta qatilu an gane ko qatilu alladhina yuqatilukum ka yaki waɗanda yake suke yakakku ai min sha'nihim an yuqatilukum waɗanda yana daga cikin sha'aninsu su yaƙe ku amma kafirul ladhi laysa min sha'anihi alqital kafirin da bai daga cikin sha'anin shi yaƙe ku kan nisa'i kaman mata tunda mata ba su zuwa wajen yaƙi inda ba sun je wajen yaƙin ba yanzu kuma a ƙasashen duniya ana ɗaukar sojoji mata amma an ɓoye abin da ake nufi ba yaƙin ake so ba saboda yan an kai so ɗansu ƙasashe su rinka biya ma sojoji mazaje biyan buƙatar su yanzu ƙasa ƙasar america tana da sojoji mata a ƙasashen waje mace nau ji an taɓa cewa an kashe sai dai a basu nan cikin wato wuri saboda waɗancan su rinka biyan bukata da su don kasu je su nemi matan mutane al'ummar da suke yaƙa a ce sun yi musu fyaɗe kenan kan nisa'i kamar mata su ba su daga cikin masu yaƙakku balle ko yaƙe su wa zarari da ɗiya an gane ko kana kankana wa shuyuhu wa zarari wa shuyuhi alfaniya da tsofi alfaniya waɗanda sun tsufa tsoho tugub tugub haka ake cewa da Hausa war ruhban da ruhban waɗanda sun yanke zuwa ga ibada an gane ko wa ashabis sawami' da ma'abuta wuraren ibada as-sawami' jam'i ne sauma a wurin ibada kamar da zo a cikin suratul hajj la huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira an gane ko wa man alqa ilaykumus salama da wanda ya jefar da sallama gare ku ma'ana ya mika wuya fala ta'tadu bi qitalihim kada ku ƙetare iyaka wajen yaƙar su li annahum la yuqatilukum su ba sa yaƙar ku kidan waɗanda ba su daga cikin waɗanda in an je wajen yaƙi za a haɗa da su sai zamanto ayat tana nan ga aiki ina fata an fahimci ni ba wai an shafe bane an ce gaba ɗai a yaƙe su an gane ko kina a wajen waɗancan da sun ce aya an shafe hukuncin ta kinan za a yaƙi kowa su takhsisin ta za su yi da waɗannan sai su ce waɗannan ba sa ciki domin akwai nasoshi da suka fitar da su su ko waɗanda suka ce a'a aya tana nan tana aiki amma su taksisin ta ne suka tsaye ba tare da cewa ba an shahe waɗancan ayoyi wa yadullu li hadha malam yace abin da yake nuna wannan ra'ayi al hadithul musarriha bin nahyi an qatl sabi hadisan da suke nuna cewa an hana a kashe yaro wajen yaki wa ashabis sawami'i da ma'abuta wurin ibada wal mar'ati da kuma mace والشيخ الهرمي da tsohon da ya tsuho tugub-tugub idza lam yusta'an bi ra'ayihi in ba a nemi ra'ayinsa ba ya zama to komanda ne yana ba da ra'ayin da za a halaka musulmai ko yaro shi ma ko mace in dai ya zama to za a nemi taimakon su wajen ra'ayi su ba da ra'ayin da zai sa a cutar da musulmai to waɗannan kenan sun fita daga cikin wancan wa amma sahibin ra'ayi ma'abucin ra'ayi fa yuqtal an gane ko za a kashe shi ka duraid bin simma kamar duraid dan simma aljushamiyu albakariyu mai ta'aliki akan littafin ya kawo abin nan min hawazin yana daga cikin wato kabila da ake cewa hawazin min shu'ara il arabil mu'ammarina yana daga cikin shu'ara na larabawa waɗanda sun yi tsawon rayuwa shine mu'ammar wanda yayi tsawon rayuwa wa kana shaykhan kabiran ya kasance tsoho ne mai wato abin nan ya tsufa kwarai yushiru ala qaumihi fi qitalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mai mutanen shi cewa ya kamata a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai ta'aliki akan wani littafi na malam yace walahu fi zalika hikayatun akwai wato hikayat riwayoyi tunzaru fi za a neme su cikin at-tarikh at-tabari tarihi na imam at-tabari wa usdul ghaba usdul ghaba na ibn al-athir an gane ko fi ma'rifati as-sahaba ibn al-athir kuma guda uku ne ya kamata ɗalibin ilimi ya san su don kaka ji an ce wato ibnu asir baka sani ba kawai ka tafi sunayen malamai suna bambanta tsakanin wani malami da wani malami ibnu kasir akwai ibnu kasir alqare akwai ibnu kasir almufassir ibnu kasir alqare makka yake ya rayu a karni na biyu ibnu kasir almufassir dimashq yake an gane ko ya rayu tare da shekul islam ibnu taimiyya zuwa wajen karni wato na bakwai da na takwas to kaga idan baka sani ba kawai sai ka je kai ta shirme baka san wani mallami ne ba haka ibnu jarir tabari in an ce at-tabari mai tafsiri akwai at-tabari wanda yake na ahli sunna tabaristan yanki ne cikin iran a wancan lokaci an gane ko kuma ko yanzu wancan lokaci babu iran a yanzu ne wato abin nan faris kenan a wancan lokaci akwai tabari mufassir ne amma na shi'a ne dan shi'a ne shi yasa idan mutum bai sani ba sai sa tsammanin tabarikin duk guda ne haka misali ibnu hajar akwai ibnu hajar al-asqalani min fathul bari akwai ibnu hajar al-haytami wanda ba kuma ibnu hajar al-asqalani bane sannan haytamin nan akwai imam al-haythami mai majma'uz zawaid wanga ko haytami da ta'ud dalibin ilimi bai sani ba akwai mahmud shakir malamin tarihi ne akwai ahmad shakir wanda ke malamin hadisi ne an gane ko to kaga idan ɗalibin ilimi bai bambanta manya-manyan malamai balma tsabari akwai wani malami wanda yake na da tafsiri shi ma na ahli sunna ne alkayyal harasi wanda yake yana da tafsiri na ayatul ahkam kaga ɗalibin ilimi idan bai banta sunayen malamai sai ya ɗauki magana wani malami ya afka ma wani malami ko ya je ya diba cikin littafin wani malami bai san ba wannan malamin ake nufi ba ya je ya ce ba haka nan bane to yana da kyau ka san tarihin wani malami ake nufi kuma wani littafi kuma wace taba'a ake nufi ko a wani babi in ma ba taba'a tana iya sabawa a wani babi ne akai wannan magana kada ka je ka ce babu kaza babu kaza babu kaza saboda a wannan lokaci kurce ilimi ta yi muna yawa sai dai Allah ya shiryar da mu kuma gaugawa kuskurantar da mas'ala ba tare da an yi tataccen bincike akan ta ba an aza ka'idodin ilimi an bincike abin da magabata suka faɗa sai ka ji mutum na zabura kai tsaye yana cewa kaza ba haka nan bane kaza ba haka nan bane Allah ya ganar da mu Allah ya shiryar da mu wa qad fassara hadhihi al-aya bi hadha al-ma'na kuma wanda ya fassara wannan aya da gama ana daga cikin magabata Umar ibn Abdul Aziz in ji mai littafin dafa Ihamil Ittirabi an ayatul kitab Sheikh Ash-Shankiti wancan bayani da muka kawo na Usdul Ghaba da Tarihul Islam an gane ko an gane ko in ka diba a cikin shi zaka ga wannan wannan mubtumin qutila yawmu Autas an kashe shi yawmu Autas bi wadi Hunain a wadi an gane ko wani kurahi na Hunain wanda lokacin da muka yi karatu a Saudiya a ma'ahad na rabit al islami an kai mu wajen wannan wadi na hunaini mun ganshi domin a can idan kun ka karanta tarihi ana son a kai ku wurin ku ganshi da idon ku ina fata an fahimce ni sabanin wani wuri ko da an baka labari ba za a iya kawo maka wannan wurin ba sai dai in akwai bidiyo kilan a baka a nuna maka shi a bidiyo sanata samanin shekara ta takwas aka kashe wannan mutum wa akhraj al khabara al bukhari wa muslim imam al bukhari da muslim sun fitar da shi wannan mai tahqiqin littafin ya kawo ta'liqi akan maganar mallan amma cewa wanda ya fassara wannan aya shi mai littafin ya kawo daga cikin wanda sun fassara wannan aya cewa aya tana nufin banda tsofaffi Umar ibn Abdul Aziz akwai Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu an ɗaya daga cikin khalifofi na musulmi na daular Umayya wa ibn Abbas da ibn Abbas wal Hasan al Basri da Hasan al Basri in ka diba Imam Tabari ya kawo wannan bayani kamar yadda mai ta'aliki akan littafin ya kawo ko mai tahqiqi to kaga wannan bayanai ne na malamai a ƙarƙashin wannan aya yana da kyau ɗalibin ilimi a ce ya fahimci wannan saboda ya fita da wato fahimta mai kyau ba tare da ya abin nan ba mas'alan mu ta gaba har yanzu zamu tafi ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shine ayoyin su suke jere ma'ana akan tsarin da muke tafi akan shi mas'ala ce ta 31 wajen fadar Allah subhanahu wata'ala qauluhu ta'ala fadar Allah fa man i'tada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci fa'atadu alaihi ku ketare mishi iyaka ku yi masa ta'addanci bi misli ma atada alaikum da abin da ya muku na ketare iyaka suratul baqara aya ta 194 hadhihi al-aya mallan yace wannan aya ta dullu tana nuna ala talabil intiqam a nemi intiqam mayar da martani kalimata al-intiqam lokaci tana nufin da azaba wa qad adhina Allah fil intiqam fi ayatin kathira Allah yayi izini mutun ya nemi fansa a cikin ayoyi da dama ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah wala manin tasara wanda ya nemi wato cin nasara ko kuma ana wanda ya taimaki kansa ko ya nemi mayar da martani ba'da zulmihi bayan an zalunce shi fa ulaika ma alaihim min sabil babu laifi a kansa innama sabilu ala alladhina yuzlimuna nas wato abin nan dama laifi yana akan wanda suke zaluntar mutane kenan kaka ga laifin mutane idan suka nemi haƙƙin su akan ka bayan ka zalunce su suratul shura wannan aya take aya ta 41 da aya ta 42 waka qaulihi man yace kuma da fadar Allah la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli Allah baya son a bayyana mummunan zance min alƙauli illa man zulmi sai wanda an ka zalunce shi ya kai ƙara kenan kan ƙaran mutum dan an zalunce shi ba zai nuna cewa ba yayi laifi ko ko mutum ya nuna cewa kai wani abu ka kare kanka ka nuna kai ba kai ba wannan ba matsala bane idan kuma abin yayi yawa da haka dai Allah ya bada wannan waka qaulihi da fada wannan aya tana cikin suratul nisa aya ta 148 da kuma fadar Allah subhanahu wataala zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi an gane ko kinan wanda ya yi mayar da martani irin abin da aka yi masa sun mabughi alaihi kuma an ka zalunce shi la yansurannahu Allah Allah zai taimake shi alƙawli ne na Allah to kaga wannan babu wata matsala suratul hajj aya ta 60 wa qawlihi da fadar Allah walladhina idza asabahumul baghy wadanda in zalunci ya shafe su hum yantasiruna suna neman wato mayar da martani su ne bi haƙƙin su da kuma fadar Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sannan kuma sakamakon mummuna mummuna ta makarta ma'ana ba a cewa dan ka nemi haƙƙin ka kayi mummuna amma akwai dalilin da yasa aka sanya mata suna mummuna zamu zo mu yi bayanin shi insha Allah zuwa gaba wa qad ja'at ayatun ukhar malai ce akwai dan su ayoyi da suka zo tadullu ala annal tadullu ala tadullu ala al-afwi suna nuna cewa ana iya yafewa wa tarkil intiqam a bar mayar da martani ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah fasfahi safhal jamil ka kauda kai kauda kai wanda yake mai kyau wato suratul hijr aya ta 85 haka Allah ya umarci annabi wal kadhimin al ghaiz daga cikin sifofin masu tsoron Allah a cikin suratul abin ali imran aya ta 134 sune al kadhimin al ghaiz masu hadiye hushi wal afina anin nas masu yafi mutane wa ka kaulihi da fadar Allah idfa billati hiya ahsan ka tunkude wadda take wato mummuna da wadda take mai kyau aya ta 96 a cikin suratul mu'minun wa qawlihi da fatar Allah wala man sabara haqiqa wanda ya hakuri wa ghafara yayyafi inna zalika lamin azmil umur wannan yana daga cikin ababen da ke buƙatar niyya mai ƙarfi daurarren niyya wa ka qawlihi da faɗar Allah khudhil afwa kai riko da yafiwa wa amur bil urfi kai umurni da wanda yake mai kyau wa a'rid anil jahilin ka kauda kai daga jahilai suratul a'raf aya ta 199 wa ka qawlihi da faɗar Allah wa idza khatabahumul jahilun su bayan Allah na gari wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka yi musu magana suka fuskance su da maganganu na izgili ko kuma suka fuskance su da fada suna son ayi rikici qalu salama sai su ce aminci wato al-furqan aya ta 63 to kinan kaga wadancan ayoyin sun ce mutun na iya neman fansa wadansu ayoyin kuma suka ce a a yafi to kaka wal jawabu to ga amsa an hadha bi amrayni malamai sun ba da amsa guda biyu ahaduha na farko annallaha bayyana mashru'iyyatul intiqam Allah ya bayyana halaccin wato karɓar fansa thumma arsada ila afdaliyatil afwi sannan ya nuna cewa a'a yafi wanshi yafi idan aka zalunce ka kana da damar da zaka karɓa haƙƙinka amma in ka yafi shine yafi to yana yiwa mutum wani lokaci ya zamanto shirye yake da ya yafi wani lokaci kuma shirye yake da sai ya karɓi fansa ko ko wani lokacin a'a abin ya doso shi shedan bai bar shi bai hankalta kawai ya maza ya nemi mayar da martani wa yadullu li hadha mala yace to abinda ke nuna wannan ra'ayi qauluhu ta'ala fadar Allah wa in aqabtum idan kuka tashi mayar da martani fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih to ku mayar da martani da irin abinda aka zalunce ku wala in sabartum amma in kuka yi hakuri la huwa khairul lisabirin shine mafi alkhairi ga masu hakuri Allah ya sanya mu daga cikin su aya ta 126 a cikin suratul nahl wa qawluhu da fadar Allah la yuhibbu Allahu al-jahra Allah bai son bayyana al-jahr bisu'i bayyana mummuna min al-qawli ne daga cikin zance illa man zulim sai wanda aka zalunta suratul nisa'i aya ta 148 fa adina fil intiqam Allah ya bada izini injimalan mutun ya dauki fansa bi qawlihi illa man zulim sai wanda aka zalunta thumma arshada sai amma sai Allah ya shiryar ila al-afwi zuwa ga yafiwa bi qawlihi in tubdu khairan in kun bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko ko kuka kauda kai daga mummuna kuka yafe fa inna Allah kana afuwan qadira Allah afuwan ne shi ma mai yafewa ne kuna son ya yafe muku kadiran Allah mai iko ne yana da ikon idan kuka yi sabo ya kama ku amma kuma sai yake yafe muku kenan kuma al'afu indal maqdira in ka samu ikon wato mayar da martani sai ka yafe wannan shi ke nuna cewa ka yafe yafewa ingantattawa da take ita ce mafi girma aya ta 149 a cikin suratu wato an-nisa alwajhu thani mallan yace malamai sun ba da amsa ta biyu cewa anna lintiqama lahu mawdi'un yahsunu fihi mutane kala biyu ne akwai wanda dole sai an mayar da martani sannan yake bari wal afu lahu mawdi'un kadhalika shi ma yafewa yana da wuri wa idahuhu mallan yace bayanin haka anna min al madalimi ma yakunu fi sabri alayhi intihaku hurmatillah akwai wasu wasu wani zalunci idan mutum ya haƙuri akan shi to za a keta hurumar Allah subhanahu wata'ala ala tara baka gani cewa anna man ghusibat minhu jariyatuhu wanda an ka kwace mishi baiwarsa a lokacin da akwai bayin an gane ko masalan idza kana al-ghasibu yazni biha idan zama to wanda ya kwace ta da yake yi to fasukutuhu yayi shiru wa afuhu da yafewarsa an hadhihi al-mazlama qabihun yayi shiru ya yafe wannan abin ya zama to zalunci tunda zina ne yake yi da ita an gane ko wa da'fun sannan akwai rauni wa khawarun shi ma akwai rauni khawar da da'af kalmomi ne tuntahaku bihi hurmatullah wanda ake keta hurma Allah a keta iyakokin Allah falintiqamu fi mithli hadha wajibun wannan wajibi na wa alaihi yuhmalu al-amru fi qawlihi akan shi ake dauka fa'ata duke nan kuma yarda martani al-aya ai kama idza bada al-kuffaru bil qital idan kafirai suka fara da yaki fa qitaluhum wajibun yaƙar su wajibi ne bi khilafi man asa'a ilaihi ba'adu ikhwanihi almuslimina sabanin wani daga cikin musulmai ya saba maka bi kalamin qabihin da wata magana mummuna wa nahwi dhalika fa'afuhu ahsanu wa afdalu yafi mishi shine yafi kuma shi yafi yafi kyau shi yafi dacewa wa qala abu tib almutanabbi abu tib wato almutanabbi wani sha'iri ne daga cikin sha'irin larabawa ake ce masa abu tib almutanabbi duk mai karatun adab da balaga yana samun labarin sa ya faɗi magana ana ce masa mutanabbi saboda ana cewa ya iddiayin annabta waɗansu kuma suka ce a sharri ne ake yi masa saboda ya shahara ne Allah ya bashi ilimi aka ta kokarin a ce ya yi iddiayin annabta an gane ko to duk da ta kai ta kawo Allah shine mafi sani kuma ko da ya iddiayin annabta waɗansu na cewa ya tuba akan wannan kenan kuma bai mutu akan wannan ba almuhimmu dai idan mutum ya samu ɗaukaka dole ne za a samu mutane su ta kirkira waɗansu maganganu da ba su dace ba saboda su yi ƙoƙarin zubar da wannan kima wadda Allah ya bashi ko kuma su yada wani labari don saboda suna son kimarsa ta yi ƙasa. Imamul Mutarabbi Ash-Sha'ir ya ce, "Idha qila hilmun, in aka ce hilmun, tausayi, juriya, ƙyalewa, yafewa, qultu zan ce falil hilmi mawdi'un, to yafewa tana da wuri, wa hilmul fata, yafe wannan ta mutum na alfata yana ɗaukan matashi ko mutum ko jarumi, fi ghairi mawdi'ihi a cikin wurin da bai dace ba, jahlun, wato jahilci ne. a wata riwaya kuma an ɗauke shi humkun wato ƙasƙanci ne wauta ne kenan to da haka dai yana nuna cewa sai ya zamanto yafewar da ake so ba wurin da akwai sabon Allah bane waɗansu kuma suka ɗauke shi a'a akwai mutumin da in an yafe mishi za a ɓata shi ne domin sai yawan yafe mishi yana sa ya ci gaba da yin ɓanna amma idan yayi aka yi masa hukunci suka iske gobe yana da hankalin da ba zai aikata ba kenan sai ka kalli wani mutum ne idan aka yafe masa yafe yana da amfani wani mutum ne ya yi ɗai an yafe ya yi biyu an yafe ya yi uku an yafe kuma an yi ta masa advertisement an gane ko ma'ana ana ta bashi uzuri amma ina ya kiya to irin wannan yafe masa bai da amfani dole sai an yi masa hukunci waɗansu malamai akan haka suka tafi yan uwa musulmi kafin mu je mas'alan mu ta gaba a cikin wato abin nan eh, littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha to sai mun dan yone bayani na Allah ya ce fa man i'tada alaikum wanda ya muku ta'addanci fa atadu alaihi ku musu ta'addanci alhali mayar da martani ai ba ta'addanci bane ba ana nufin in mutu ya ketare iyaka ba kuma in za ku mai da martani ku ketare iyaka irin yadda ya ketare iyaka a'a ku biya daidai shine abin da ake nufi kamar yadda kuma yace a cikin suratul shura waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mun kawo wannan aya to menene wannan uslubi ana kiransa uslubul mushakala a cikin ilimin balaga ta larabci a ce mushakala an sanya mu abu suna abu saboda ya kusance shi ko ya zamanto sakamakon shi ko ya zamanto tamkarsa shine mushakala daga ashaklu ne ya za mu gane wannan kaga da ce famani ita da alaikum wanda ya muku ta'addanci fa'atadu alaihi ku keta yi mishi iyaka saboda mi an sanya ma mayar da martani ta'addanci saboda wancan na farko ta'addanci ne waje za'u sayyi'atin sakamakon mummuna sayyi'atun mithluha mummuna tamkarta an sanya mata suna sayyi'a saboda waccan mummuna ce amma ba dan saboda karba haƙƙin ka ba abu ne wanda yake mummuna sannan misali innahum yakiduna kaida kafirai suna yin makirci wa akidu kaida nima ina musu makirci ma'ana ana sakan ka musu irin yadda ya dace da su ina fata ana fahimta ta Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mayar musu da martani ba dan saboda a'a inna ma nahnu mustahzi'un sun ce su masu izgili ne to Allahu yastahzi'u bihim shi yasa aka sanya mishi mayar da martani izgili dan mu fahimci wannan to cikin ilimin larabci da cikin alkur'ani da ga wannan yana zuwa wani kuma sai ya kasa gane me ake nufi da danganta irin waɗannan ababen zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ƴan uwa musulmi za mu je a cikin mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 48 domin ita ce ke jerin ayoyi a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala tilka asharatun waɗancan kwanaki ne kamila cikakku ana magana azumi ne idan mutum yana da wata matsala yayi abin da ya kamata abin nan sai an kace fa sadaqatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk an gane ko wato idan mutum fa fidyatun min siyamin mutum zai yi fidiya ta azumi an gane ko min siyamin yayi azumi aw sadaqatin ko yayi sadaka sa'i guda uku kamar da zo cikin hadisi wato abin nan aw nusuk ko shi yanka an gane ko to anan abin nan sai aka ce tilka ashratun kamila faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuf fa idha amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid idan mutum bai samu damar yin hadaya ba na ana zancen hadaya ne afwan saboda can na dauko bayanin tun daga farko na ana zancen hadaya ne idan mutum bai samu hadaya ba sai an ka ce idan ya dawo فصيام ثلاثة أيام في الحج زي أظمي كوانكي أكو أتن وجن حجي وسبعة إذا رجعتم إن يداو جدا زي يقودا بكوي تسأنك تلك عشرة قومني كاملة تككو ومعلوم من ليتي سننيني أن ثلاثة أن ثلاثة إن أنك أوكي أكو وسبعة دبكوي عشرة أي قومني دا أنتي غا أكو فصيام ثلاثة أيام أظمي كوانا أكو في الحج ألوكة حج وسبعة دبكوي إذا رجعتم إن كن داو tilka ashara ai goma ne to ai ba a bukatar kamila thumma ma fa'idatu sannan mi a amfanin kuma qauluhu kamila kuma an kace cikakku wal asharatu la takunu illa kamila kuma goma bai kasance illa cikakku wa kaza jami'ul asma'il a'dad dukkan suna adadi la tasduqu ala al aqall min al mazkur ba ta tabbata akan aqall kinan sai ta cika wala ala akthar minhu kuma ba ta tabbata akan mafi yawa idan abu ya wuce sha, sha uku ya riga ya wuce sha uku ne kinan ba a kiran shi sha uku sannan abu idan bai kai sha uku ba bai cika ba kuma ba a kiran shi to mi a amfanin a ce ga uku ga bakwai a ce goma alhali ku kuwa san an ka ce uku da bakwai goma ne kuma an ka ce kamila kuma cikakku alhali an ce goma ba a bukatar cikakku kenan kalmomin guda biyu duka sun zamanto a cikin ilimin balaga sai an nemi dalilin da yasa aka kawo wannan qulna malan yace fa'idatuhu abinda a fa'ida ta qaulihi fadar Allah tilka asharatun waɗancan kwanaki goma ne Allah yutawahham kada mutum ya sa tsammani annal wawa bi ma'ana au ita wawun bi ma'ana au domin wawun wani lokaci tana zakkowa da ma'ana ta au kina sai zaman to zabi ne aka baka kama fi qaulihi fankihu ma tabalakum minan nisa'i ku zabi abin da yayi muku dadi na mata minan nisa'i ko abin da ya burge ku ko ya kawatar da ku ko ya kayatar da ku minan nisa'i na mata masna bibbiyu kidan kowa ya dauki biyu biyu ake nufi ba wai a hada biyu da biyu su zan hudu kamar yadda suke fassarawa wa thulatha da uku uku kidan kowanne masu niyya aure maza su yi uku uku wa ruba da hudu hudu an gane ko aya cikin sutun nisa aya ta uku to kina anan ba ana nufin ba a dauki bibbiyu ko kuma a dauki biyu a hada da uku su zan biyar a dauki hudu su zan tara ko ko a dauki bibbiyu su zan hudu wa thulatha da uku uku su zan shida kenan goma wa ruba'a da hudu hudu su zaman to sha takwas akwai masu bada waɗannan fatawa ana iya auren mata tara ana iya auren mata goma sha takwas wannan duk hayaniya ce shi yasa za ga cikin suratul fatir da irin wannan yazo sai suka kauce mafassarar da Allah ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a sai suka zo suka ce a'a to na ainihin masana ana nuhin masu fikafikai bibbiyu ko ne na dauki da biyu biyu wa thulatha da uku uku akwai mai uku uku wa ruba'a akwai mai dauki da hudu hudu amma ba su ce a'a ba hudu hudu za a hada mishi sai Allah ce ya khluqu Allahu ma yasha Allah ya halitta abin da ya gada maki na yana iya halitta wanda ma sun fi haka dan saboda ka gane kuma in ya gada ma yana iya halitta wanda ma bai da fikafikan a cikin niyyarsa domin ya khluqu ma yasha yana halitta abin da ya gada ma ina fatan an fahimce ni to kaga wannan fassara can sai suka fassara shi da biyu biyu saboda mi saboda suna son su fitar da raka'o'in sallah domin in sun ce bibbiyu subahin ba ta hita in sun ce uku uku magriba ba ta hita ina fata an fahimci ni amma in sun ce ruba ina iya cewa hudu sai to da ana nufin la'asar da azhar da isha'i wannan duk hayaniya ce ana zancen fikafikan mala'iku ba zancen sallah ake yi ba ina fata an fahimci ni ko kuma su labe da cewa a ana nufin sallah ai annabawa sun yi sallah gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kina haka ne shi ma sai shi sallah to amma cikin Qur'ani ba a faɗi yadda su suka yi sallah ba kuma annabin ƙarshe wanda shine daga gare shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi Isa don ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di bayana zai zo kaga ba su haɗu ba Qur'ani ya tabbatas to a ina ne wani annabi ne ya koya ma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallah irin ta annabawa kaga dole hadisin da kake wa gudu sai ka faɗa mishi Allah ya kyauta ko aka ce a'a mutane ko ba a rubuta littafi ba suna iya ganin sallah wannan ya ga wannan nayi to shi annabin waye koya mishi sallah nan ne magana tattaso cikin Qur'ani ba mu ganta ba yadda ake yin ta shi yasa wasu ce babu sallah ma an kai wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma al-Qur'ani shine yaqini don haka a daina sallah a bar zakka a yimi a yimi kamar yadda sufaye suke cewa wasu daga cikin su yan hakika babu sallah babu kaza babu kaza kaga sun koma can wasu ce a'a sallah raka'a guda ce kawai ko ko su ce a Allah bai bukata ai ruku'i da sujada ya dai faɗe su amma tun da dai kawai ya ce ai sallah bai hudu yadda za a yi ba bai bukata shi yasa da ka dibi gabas shikenan ka ce Allahu akbar kawai ka kare sallah waɗanda ake kira yan tsaf masu yin tsayi wasu kuma su zo su yi sallah irin ta hadisin amma ba su da hadisin su ko su je su yi ƙarya cikin ayoyi ko kuma su zauna dai ga sunan dai saboda abin da ake wa gurin matsala ne wannan bayani ya zo ne saboda wato dalilin bayanai na aya kenan nan da an ka ce abin nan da an ka ce azumi uku da bakwai don kakka sa tsammanin wawun kin tana nufin ko kai azumi uku ko kai azumi bakwai kamar yadda wagga fankihu ma tsaba lakum min nisa'i masna biyu wa thulatha kina aw thulatha ko uku aw ruba'a ake nufi ba wai ana hada su ba kakka zo ka ce ma mutlaquta waɗanda ke cewa ai wance ma mutlaquta ai ta nuna an saki wai ma'ana ma tsaba lakum duk abin da kaga dama to ai qur'ani sai ce masna wa thulatha wa ruba'a sai nace fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan kaga qur'ani bai ce a wuce hudu din ba amma kai sai kace mutlaq ta ita ma din nan tana nuna mutlaq wai an saka maka shi yasa wani zai mace 50 yace qur'ani yace wani shi mace 100 da wani abu yace ma mutlaqu ta mutlaqu wai an sake ta an sake ta wani ne sake ta kai na ka sake ta bayan qur'ani ya faɗi iya adadin da za a yi saboda tawili da karamcin ilimi da jahilci wani lokaci da son rai da son asanka duka yana daga cikin bala'in da yake ruguza ɗalibai Allah shi muna tsari da irin waɗannan ababen malam ya ce kenan abin da ake nufi da shi kenan wa Allah ta hillu tis'u jumlatan ai tara su halatta ba an gane ko wannan a wajen mutumin da ke da aqida kyakkyawa kuma ya san addini fa naf wa Allah ta hillu tis'u ta hillu tis'u jumlatan fanafa bi qawlihi Allah sai kore tilka asharatun kamila da yace asharatun kamila ashara goma zanna wujuba ahadil adadaini kan mutum sa tsamanin au ake nufi uku koko bakwai faqat shi kadai ake nufi in ba thalathatu fil hajji kai azumi uku a hajji aw sab'a koko bakwai ba'da ruju'i bayan ka dawo ba haka ake nufi ba hada su za a yi wa an wato yu'lama wa an yu'allima wa an ya'lama al adadaini min jihataini ko wa an yu'allima al-adadaini min jihataini ya sanar da mutane adadi biyu ta jiha guda biyu jumlatan wa tafsilan can an zo da su a rarrabe nan kuma tafsilan an hada su fa yata'akkadu al-ilmu bihi sai adadin ya zamanto an ƙara ƙarfafa shi ilimin sai ya zamanto an ƙara ƙarfafa shi wa nadhiruhu misalin shi fadlakatul hisab in an ce fadlaka kalma ce wanda an ka hada in an ce zalika ishara zuwa ga wani abu sai an ka ɗauko fa'un sai an ka haɗa don ana cewa fazalika sai aka yi kalima da ita aka maida ta suna da harafin da waɗancan likaɗin nan harufan da ke ciki duka gaba ɗaya da ismul ishara aka maida su suna an ka ce fazlaka in an ce fazlaka shine abin da ake kira na ta'ish an gane ko abin da ake kira wato kunarin abu a wajen kanawa shine wato an maida ta fazlakatul hisab sakamakon abin da lissafi ya bayar wa tasniful kitab an gane ko ko ko wallafa littafi karshe sai a baka ga abin da littafin ya kumsa in ma baka da lokacin da zaka karanta littafin gaba daya an gane ko kenan shine abin da ake nufi uku da bakwai sai an ka ce maka goma an gane ko don saboda kada ma ka sa tsammanin wato abin nan wa amma qauluhu kamila fadar Allah da anka ce kamilatun cikakku to shi kuma yayi kuma ƙara kamila yace fa ta'kidun shi ma karfafawa ne kama fi qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala haulaini kamilaini da anka ce haulaini wal walidatu iyaye mata an ce al walidatu ba a ce al murdiatu ba an gane ko kuma ba a ce al mutallaqatu ba saboda an ce mace ta kalli ita matsayin mahaifiya take wajen shayar da ɗakar ta kalli miji ya sake ta koko tana tare da mijin ko ba haka ba shine abin da malamai suka faɗa kadiba cikin al-lataif na wato abin nan ayatul ahkam na imamu sabuni aya ce ta 233 a cikin suratul baqara sai Allah ce yurdi'na auladahunna ana bada labari ne amma umurni suna shayar da ƴaƴan su haulaini shekara biyu sai an ka ce kamile ni cikakku kaga an ce haulaini shekaru biyu sai zamanto ta akidi ne kamile ni au ma'anahu koko abin da ake nufi kamilatun fi sawabi cikakku ne kwanakin nan guda goma wajen lada ma'awuqu'iha badalan an hadi a'a tare da cewa sun zamanto badali na na abinda za a bayar na hadaya amma sai zamanto ladar su ta kai daidai wannan dan kattala kai ga cewa musulunci tun da bai da kuɗi bai ba shi cikakkan lada ba aw fi wuqu'iha ko ko ana rufin a'a za a ba su lada cikakka tare da sun an yi azumin mawqi'al mutatabi'i wato kamar yadda in kayi su a jere misali za a baka lada a'a dan ka sa tsammani in kayi uku daban kayi bakwai lada su za ta ragu a'a za a baka lada cikakka ma a tafarruqiha tare da cewa kwanakin sun rarraba aw fi wuqu aw fi wuqu'iha mawqi as-sawmi bi makka ko ko za su zamanto a'a matsayin kayi azumi a makka tunda ta makka kayi uku can gida kuma kayi bakwai tare da cewa na gida yafi yawa za a dai baka ladar dai cikakka dan kaka sa tsammanin cewa kasancewa azumi can makka din yafi ma'auku ba'dha fi ghairi makka tare da cewa sauran azumin ba a makka aka yi shi ba fal hasilu kidan mala ce dai abinda dai tarsashen bayani ya kumsa shine annahu kamalun cikakke ne wasfan la zatan ana nufin sifat su ake nufi ba zatin su ba shine ake nufi ma'ana kenan sifofin su na ladar da za a samu shine ake nufi nan ba zatin su ake nufi goma cikakku ba domin an san azumi bai yiwa a yi rabin yini tunda kowa ya san sai an cika azumi in an ɗauke shi to wannan shine abin da malam ya kawo amma abin da yake bayani shine cewa ta akidi mas'ala ce ta alqur'ani alqur'ani ya tabbatar da wannan shine cewa a cikin suratul baqara sai Allah ya faɗi wannan dan akwai wanda shi dan qur'ani na ba zai yarda da wannan ba amma bari mu kawo misali na alqur'ani dan mutun ya gane cewa ana kawo abun ta'kidi kuma baro baro na farko shine cewa a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idwa adna musa 40 laylatan mun yi alƙawali da annabi musa kwana 40 kaga nan jumla ce kawo su amma a cikin suratul a'raf sai ya bayyana cewa ba haɗe suke ba sai daga bana aka hada su wa wa'adna musa 30 laylatan mun yi alƙawali da annabi Musa kwana talatin wa atmamna ha bi ashirin muka cika da goma kaga shenan nan an ce atmamna ha bi ashirin sannan ce fatamma miqatu rabbih arba'ina laila sannan kuma ce ya cika kiran kwana arba'in kaga dan ya nuna maka cewa ko a alqur'anance irin wannan akwai shi dan wani zai nuna cewa bai yarda da bayanin da aka kawo a nan ba da haka ta'kidi dai abu ne wanda yake a cikin alqur'ani kuma mun faɗa malamai sun faɗi hujjoji da Allah ce fa kharra alaihimus saqafu min fawqihim wato rufi ya faɗo musu yace min fauqihim ai an san rufi ba da aishi haɗo in ba ta sama ba wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta ƙarshe saboda lokacin mu ya matso aya ce a cikin suratul baqara aya ta 217 ina ganin ita ce abin nan za mu kawo duk da yake lokacin ya ƙare amma ba anan ya kamata a kawo ta ba za mu yi bayanin ta saboda hikimarta a cikin ilimin addini in mun zo za mu koma akan aya ta 198 a cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha kafin mu zo a wannan abinda an muhimmancin ta shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yartadi minkum an dinihi wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu wa huwa kafirun yan mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum wadannan an bata ayyukan su to sai malamai suka yi sabani zan kawo dan bayani هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر وأن آية إنجملا ما يدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب tana nuna cewa aikin mutum ba zai ɓace ba gaba ɗaya sai in ya mutu akan kafirci bi dalili qaulihi fa yamutu wa huwa kafir in ya mutu yana kafiri wa qad ja'at ayatun ukhra tadullu ala anna ar-ridda tuhbitu al-amala mutlaqan akwai ayoyin da suka nuna cewa idan kai ridda aikin ka ya ɓace gaba ɗaya walau raja'a ila al-islam ko da mutum ya koma musulunci fa kullu ma amila qabla ridda ahbatathu ridda duk abinda mutum ya aikata qabla ridda kafin ridda kenan ridda ta bata shi ka qaulihi wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce ma imani kenan ma'ana ya kafirta ake nufi domin ba imanin ake kafircewa da shi ba abinda aka yi imani da shi shine kenan nan an zo da masdar ana nuhin wato ismu wato al-maf'ul bil mu'man bihi faqad habita amaluhu aikin shi ya ɓace a suratul ma'ida aya ta biyar la in ashrakta la yahbatanna amaluka aya da ta zo ta nuna cewa mun zo da zayyin shirka duk da yake fardan na bai abin zai afku ba cewa la yahbatanna amaluka Allah zai bata aikin ka suratu zumar aya ta 65 wa qawlihi da fadar Allah walau ashraku da annabawa sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da Allah ya bata dukkan abin da suka aikata wannan fardan na la wuqu'an ba ana rufin abin ya afku ba aya ta 88 to amma wannan malam yace anna hadhihi min masail ta'arudil mutlaq wal muqayyad ayoyi na suke nuna cewa akwai mutlaq da muqayyad wannan ya zo sake wannan ya masa kaidi fa yuhmalu al mutlaq ala al muqayyad cewa za a dauki mutlaq akan muqayyad kina a dauki wannan wanda ya zo sake a dabaibece shi a daure shi fa tuqayyadu al ayatu al mutlaqa za a kayyade ayoyin da suka zo sake bil mauti ala al kufri a ce to sai in mutun ya mutu akan kafirci وهذا مقتضى الأصول وأن شيني يداتي لإلم أصول الفقه إنجمالا وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه إمام الشافعي أكان هكا يتفي دكمون ديكي تاردشي وخالف مالك في هذه المسألة إمام مالك شيا سابع وقدم آيات الإطلاق an gane ko ya kaddamar da ayoyin itlaqi yace da kayi aiki aikin kai ruguje kai yi ridda dukkan shi ya ruguje wa qawlu shafi'i fi hadhihi al-mas'ala ajra ala al-usul malan yace to fadar imamu shafi'i shi fi dacewa akan usulul fiqh wal ilmu inda Allah ta'ala wato ilimi yana wajen Allah duk da yake malam dan malikiya na asalinsa amma dai wato yarin jayar da magana Imam Shafi'i adalci na malamai suna tare da ilimi da dalilai ba suna tare da son rai ba to ɗan uwa musulmi na kawo wannan mas'ala saboda mutum ya gane cewa idan mutum ya yi aikin haji ya yi ridda a wajen Imam Shafi'i aikin haji shi in ya dawo akan musulunci yana nan amma wajen Imam Malik shine samaratul khilaf sai ka koma ka sake wani aikin haji to sannan kuma shi Imam Malik cewa aya ta kawo kamar misali su sun kalli cewa wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya yi ridda an gane ko faya mut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat amaluhum fid dunya an kawo laifi biyu ne an kawo wato sakamako guda biyu wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya mutu kaji laifi na daya faya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri to fa ulaika habitat amaluhum kenan wanda ya yi ridda shine habitat amaluhum wato wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun in ya zamanto fa ya mutu wa huwa kafirun kenan nan ma shi imam malik yayi kaidi ne kamar da suke cewa ya kalli laifi biyu ne da kuma mi sakamako guda biyu shi akan haka ya tafi kenan shi kuma na imam shafi'i ya kalli a cewa dukkan waɗannan laifukan guda biyu kaidin su zai zamanto tare da wa huwa kafirun ina fata an fahimce ni to wannan mas'ala ce ta usulul fiqh wajen al-mutlaq wa muqayyad akwai bayani mai tsawo ka dibi littattafan usulul tafsir da usulul fiqh duka zaka ga mas'alar yadda an ka kawo ta wato da fuskar ta guda hudu ikhtilafu sabab da kaza da kaza da ittihadul hukm was sabab da ikhtilafuhuma mas'ala ce wadda take mai fadi kwarai da gaske sai malamai suka abin nan suka yi bayani akan ta suka tantance ta to na kawo ta ne saboda muhimmancin ta domin aya ce ta 217 alhali kuma a cikin wannan littafi za mu tashi ne akan aya ta 198 kenan sai mun yi ta 198 mun yi ta 190 wato abin nan 198 da ta 210 sannan da ta 200 sha biyar sannan mu kai wannan aya ta ɗari biyu da sha bakwai amma saboda fa'idar ta ne kawo ta insha Allah ta'ala sai in Allah ya nuna muna abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh